saboda rayuwa ba za ta tafi ba sai da manyan malamai duk ƙarya ake yi da siyasa da mulki da kasuwanci da mai da menene in dai musulmai suna son rayuwarsu ta tafi lafiya wallahi sai an samu manyan malamai rabbaniyun waɗanda suke ba duniya gabansu kowane ne kai sarki ko kuma da baka isa ka kaskantar da su ko ka saka su ko ka hana su ba allah suke kallo to in matsala ta yi wahala haka kasuwan kaza ta kone kasuwan gwamnati ta ko duk masifu sun yawa makarantu ya suna mutuwa sai a je a same su imiya ya za a bullo ma wannan abin amma ba a zo kowa ya rude kowa malaman a rude masu mulki a rude yan siyasa a rude ya za a tafiyar da rayuwa lokacin da aka shiga da aka shiga afghanistan su mutanen masu karfin duniya suka shiga afghanistan da su taliban da mai ana ta ana ta hayaniya sai aka ce mutanen suka ce su sai sun je sun tuntunti sun shawarci malamansu ina kallo cikin talabijin wani malami akan jaki zai zo wani malami akan keke zai zo da alkalami wanda za ka soma cikin tawada kana rubutu da shi suka je suna rubutu ba abin da ya hada su ba sa su ba ruwansu da duniya aka suka je suka tambaye su ya za a yi suka ce ga yadda za a yi to amma ana zaune kowa duniya yake bi babu malamin da ya shige gwamna ya kira shi ya ce mashi ga abin da yake so babu ai kan zai balle ai an shigo inda kan zai balle eh babu malamin da ya shige gwamna ya zai yasa babu gwamnan da malamin malamai ba za su yabe shi ba an taba samun gwamna da malamai ba su yabe shi ba kudi ne kudi ne kowa da nashi to shi yasa ba yadda za a yi rayuwa sai ta rikice ma mutane sai rayuwa ta rikice ma mutane an taba samun wani mutum a kuwait ne ko shi kuma bala'in da ya same shi in yana zaune duk abin rigunan su kama wuta suke suna konewa ya rasa yadda zai aka kira wani malami ali mushrif ya je zauna yana karanta mishi suratul bakara shikenan shi ya samu lafiya komai komai ya daina konewa rayuwa ba za ta tafi ba malamai rabbaniyuna ba rabbaniyuna nisbatin ila rabb Allah suka sani shi suke tsoro shi suke son ya basu ba ruwansu da duniya ku in abu ya dame ku zo za su bayyana muku mafita saboda rayuwa taka su kashe biyu in baka fahimce ta ba to zaka shiga cikin wahala da rudu rayuwar musulmi daban rayuwar kafirai daban an fahimta rayuwar kafirai Allah ce falan ma na su ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'i kaga bila barakatin ku fatahna abwaba kulli shay kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisuna faquti adabirul qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin amma musulmai kuma fa yace walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatana alaihim barakatin minas samai kowanne da tsarin da Allah ke tafiyar da shi to sai aka waye gari Najeriya an zamo yadda ake a kafiri bai isa ce musulmi bai isa ba musulmi bai isa ce kafi kowa yana da haƙƙi a ƙasa kasuwanci ɗaya ko menene ɗaya to kasuwannin da muke kasuwanci din sai a saka musu ka'idoji sai a saka musu ka'idoji kai musulmi ga ka'idojin da in baka yi wannan ba rayuwarka ba za ta tafi ba sa'an nan kasancewa baka zama musulmi ba sai da kace ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan ashhadu an la ilaha illallah din nan yana wajabta maka abubuwa wa anna muhammadan rasulullahi din nan yana wajabta maka abubuwa ka bi manzon Allah me ya faɗa manzon Allah shi Allah ya kuma manzon Allah ce Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim shaqqa Allahu alaihi wa fi riwayatin fashquqi Allahumma alaihi ba haka bane ba to akan ina neman abinci na kana neman abincinka yana neman abincinsa kuna neman muna neman abincinmu sai komai ya zo ya lalace ai neman abinci na nake yi dan kasuwa yana da dukiyar da har ya mutu bai zai a neman abinci yake yi ai kowa neman abincinsa yake yi sai kuma kowa ya zo ya rasa abincin ba wanda ke tunanin bar a tausaya mana kasa ba wanda ke tunanin bar a tausaya ma waɗanda ba su da shi a'a kowa ne yadda ka san gazuwati badar haka suke wajen neman kuɗi ba a kayan suna nan mutum yana da kaya tun dala na kwandala ya tara su ko da dala ta zo ta hau sama shi kenan sai shi ma ya haye saman shi ya zaman shi ba haka bane ba abin da ya kamata ka sani kai dan siyasa ko dan kasuwa ko kai malamin zaure ko na soro ko na makaranta ko na masallaci ba yadda za a yi ka fita cikin ikon Allah ba sai Allah ya ga dama za ka ji daɗin rayuwa sai Allah ya ga dama za ka samu kwanciyar hankali mulkinka da kuɗinka da dukiyarka wallahi ba su isa su sa ka samu kwanciyar hankali ba ba su isa ba sai in Allah ya ga dama da kaga ka samu dukiyar ko mulkin kana jin daɗi sai ka manta da Allah sai ka manta da Allah sai ka koma fala mana su ma zukiru bihi su kuma bangaren arna kenan kafirai kenan abin da yake wajibi a kanka manzon Allah shi Allah ya aiko mana fa ya fi kowa a wajen Allah kuma zai yi harshen sai faɗi abin da ma yanzu ku anil hawa manzon Allah ya addu'a ya ce in ka takura Allah zai takura maka ni na takura don ina dan siyasa ko na takura don ina dan kasuwa ko na takura don ina miji ina mai gida don a ƙarya ne wallahi Allah ba zai sa ka ji dadi ba ka tsaya da imani haka sai ka ga rayuwarka ta tafi amma dukiya ko kuɗi ko mulki ko siyasa ya sa ka manta da wannan kowa yana gani aiko ana jin daɗi ana samun yadda ake so bukata rabiya ba zai taba biya ba ka shekara ashirin shekara ashirin kana tara dukiya dare ɗaya duk dukiyar ta kone banda Allah wa ya isa yi wannan saboda me saboda kai musulmi ne kana son ka je lahira Allah ya saka ma da aljanna amma ka manta da Allah kuma ka'ida Allah cewa yake yi wa man a'rada an zikiri wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka ma'ishatan danka din nan mutum na samun kanshi ciki ko yana da kuɗi ko yana mulki dan siyasa ne malamin tsoro ne malamin masallaci ne malamin makaranta ne mai mulki ne kowane ne wallahi tallahi kana samun kanka cikin kuncin rayuwa ko da kana mallakan duniyan nan duka saboda me alkawari ne Allah ya yi alkawarin Allah kuma baya sabawa kuma ba zai yi kuma ya zama ba gaskiya bane ba abin da ake so ka sani shine me Allah ya ce me manzon Allah ya ce wallahi shi ka zauna lafiya baya hana masifa ta same ka fa masifa wannan masifu da bala'ai da suke sauka ai don ba a fitar da zakka ne wani yana fitar da zakka yana ciki ba a yin kaza ne ba a yin kaza ne to ka'ida ce Allah madaukakin sarki in zai saukar da masifa ko bala'i ya ummu salihi wa talih sai an je lahira sai Allah ya bambanta ya saka ma wanda salih da alkhairi ya kaskantar da wanda yake ba na kirki ba amma matukan kuna tare masifar ta zo za ta safe ku duk baki daya an fahimta to shine ka'idojin da ya kamata a zauna kenan to su wane ne za su shimfida wayannan ka'idoji duk malami gwamnati ta gwamna ya kira shi a guje za shi saboda yana cikin talauci an talautar da su talauci ya shiga jininsu cikin zuciyarsu ba zai iya yin karfin hali ba yana karatu yana wa'azi yana amma ya manta cewa inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin banda Allah ba mai iya baka arziki kuma an manta in kowa ya zo 40 wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu khalquhu fi batni ummihi 40 40 40 40 ba haka bane ba thumma kaza kaza kaza kaza to amma da tsanani talauci ya kama shi sai manta da wannan dukka ya manta da cewa ba wanda zai iya arzikin shi fa an gama budgetin arzikin ka kana cikin kana cikin cikin mahaifiyarka ita kanta da ke dauki da kai ba ta san abin da Allah ya tana dan maka ba to shine kake zuwa ka zo duniya kana samu wannan ka samu wani ka rasa wani ka samu wani ka rasa wani wallahi tallahi so da yawa mutum na neman abu Allah bai bashi ba daga baya zo yana gode ma Allah yana gode ma Allah ashe Allah ya so shi da alkhairi kenan shi yasa bahaushe gaskiya ya ce wani hane ga Allah baiwa baiwa ne to natsuwa shi ke kawo fahimtar waɗannan duka amma rayuwa kowa a make kowa a buge kowa ya rasa inda za shi wataran nasa su kara wa mahummi su kara wa lakin na zaɓar lashe masifa fitnatul mahaya wal mamat to in masifa ta yau suwa za a je a same su a ce ina mafita shine sai dan jarida ya je samu to alhaji kowa ne ranka ya dade ko mai shushana mai tallan timatiri mai tallan menene da menene yariya bata bata san lokacin da duniya ma ke da dadi ba balle ta san me to me kike gani game da wannan to me kake gani game da wannan to da haka za a warware masaloli da haka za mu warware matsalolinmu manya-manyan matsaloli gashi dai kowa yana kallo ba gobarar da ba a yi ba ba hasarar da ba a yi ba ko yau sai da aka ce an yi a gwarzo ko an yi a kaza ko ina yana tafiya to ina mafita ba mafita manzo Allah bai nuna mana bai ba mu mafita ba amma kowa ya yi gaban kansa shi abin da ran shi yake so a lokacin da yake cikin abin nan din shi ba wanda ya isa ya faɗa masa ka ji tsoron Allah ko ka bada zakar dukiyarka ko ku rage farashin kaya ko ku yi kaza ko ku gyara kaza ko ku yi kaza ba wanda ya isa kafi karfin kowa to kuma sai kafi karfin Allah sai kafi karfin Allah sai kafi karfin shari'ar Allah ana tafiya ne kan kuskure kai musulmi tsarin da Allah tsarin rayuwar da Allah ya shirya maka daban kafiri kuma tsarin shi daban shi in ya fandare lokacin Allah zai ta buɗa masa har ya je da zai kama shi inna batsha rabbika la shadid an fahimta to ya za a yi me mafita yan jaridu su je bakin titi ko inda aka yi suna tambayar ya yaro ko dan ya yar da bata san lokacin da kanon ke da daɗi ba an haife ta ba an kafin a haife ta rayuwar ta rikici ya za a yi ta san me gyara da sai waɗanda suka girma sun ga jiya suka ga yau suna jiran gobe to shine ya rayuwa take ne sai a ce ai to mahal imam malik la yasluha illa bima ba haka bane ba to shine sai a dawo amma karfi da fawa da komai ya koma bariki shi yan siyasa shi yan siyasa sun san wani abin sun san addini ne boko suka yi ba abin da ya musu zafi da wayannan mulki ake yi siyasa ake yi in ta kama a yi tsafi a yi ta kama a yi sihiri a yi ta kama duk abin da ta kama yi ake saboda a gaji kujerar saboda a samu kujerar saboda a ɗare kan kujerar to don allah wa ya ɗare kan kujerar bai takaici ba eh dole sai ka yi takaici sai hankalinka ya tashi allah yana kallon ka kana abin da kake yi randa allah ya ga dama shi ya samu mulkinka ya ƙare mulkin ya kare babu shi ba zai ci gaba ba zai dawo ba sai kuma Allah ya fitini ya jarrabe ka da san mulkin akwai fitina sama da wannan kai ne shugaba ko kai ne gwamna ko kai ne sarki ko kai ne menene to kafi kowa shiga cikin bala'i da masifa sai zama na kowa ya fi ka samun sassauci ni talaka ne ina neman abinci mai yiwa an samu wannan yana neman matar aure mai yiwa ya samu wannan yana neman miji mai yiwa ya samu wannan kaza kaza mai yiwa ya samu duk abin da ake nema mai yiwa ne a samu mai mulki kuma mai yake so to akwai da goma mai ban da Allah duk wanda Allah jarrabe shi da neman abin da ba zai yiwu ba to ya shiga masifa Allah ya kiyaye Allah ya Allah ya takaita waɗannan masifu da suke faruwa waɗanda Allah ya jarrabe su kuma dukiyar su ta salwanta Allah ya gaggauta mai dan musu fiye da alkhairi mafi alkhairi masifa lallai ne a same ta ko kana musulmi ko kana kafiri amma kana tafiyar da sha'aninka yadda Allah da manzon suka ce duk masifan da ta same ka wallahi alkhairi ne wallahi alkhairi alkhairi babu nabizil jarri shikenan ko